بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya babi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya hadisi na ɗari biyar da hamsin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na abu abdallah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Adab al-Mufrad inda muke gabatar da karatun mu a wannan majalisi na Mus'ab bin Umair a wannan majalisi mai albarka za mu tashi babu manin tasara min mazalamahu babin da yake magana akan manin tasara wanda ya ramuwa min mazalamahu dangane da wanda ya zalunce shi wanda ya zalunce ka karama gurgurdan abin da ya ba Allah yake wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wal in sabartum la huwa khairul lisabirin sannan kuma Allah madaukakin sarki yake wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sannan kuma yake fa man ya'tada alaykum fa atadu alayhi bi mithli ma atada alaykum to wannan kusan ayoyin duk suna goyon bayan wannan wato babu hadisi na 558 حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني إبراهيم ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد ابن سلمة خالد ابن سلمة بن العاص ابن هشام ابن المغيرة wanda aka fi sanin sa da alfafa yawanci ya shahara da haka yawa to shi ne yake cewa anil bahimi an karbo daga bahimi shi ne abdullahi bin wato abdullahi maula musab bin zubair maula ne na musab ibn zubair an urwa an karbo daga urwa ibn zubair dan gidan wato asma'u ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نانا يتتي النبي يتي لإتا دونك shi kasa da haka shine dunaki fantasiri amma kirama yanzu za ku ji karin bayanin hadisin da ba kawo shi ba sai mai bayanin ya yake amma hadisin gaba shine zai bayani dalla dalla akan me ya faru annabi yake wa nana ya ja dunaki kirama amma dunaki kada ya wuce ki dauki mafi kasa daga abubuwan da aka yi miki karki wuce gona da iri shine bi misli ma ta da alaikum duk wanda yayi ma abu ya zo yayi ma abu to gargadan yadda yayi ma za ka raba idan ka tsara da haka mutum ya ce uwa ka kace uwa ka banza to ka tsara an bai da ke ku sai dai yadda ya ce uwa ka kai ma ka ce uwa ka ka tsaya anan duk da cewa wala in sabantum lahu wa khairul lisabirin inda za a yi hakuri hakurin ya ma fi to amma yadda ya ma idan mutum ya zo ya zungure ka da hannu to iya zungurin da ya ma kai ma nan zaka tsaya kar ka dada la tazidu wa la tanqu ko ko ko kuma zaka iya ragewa amma kar ka dada to shine abin da ake kawowa to wannan dunaki sai annabi yace kasa da haka fantasiri ko mafi karanta shine dunaki shi mafi karanta fantasiri kirama to ga hadisin barakuji حدثنا الحكيم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري كان قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ثقة ne kamar da Imam Nasa'i yake faɗa to shi ne yake cewa um anna Aisha lallai na Aisha qalat tace arsala azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام sun aika a gurin annabi alaihi salatu wassalam wato sun aiki na Fatima gurin annabi alaihi salatu wassalam in ba ku manta ba gidan annabi alaihi salatu wassalam ka iya cewa gurin biyu ne gurbin matan gida biyu ne eh kowanne gurb akwai wanda take jagora daga ciki an gane akwai yan bangaren na na Aisha an fahimta da kyau wanda a ƙarƙashin Aisha akwai Hafsa akwai Sauda duk yan gidanta ne wayannan kun fahimta da kyau sannan ɗaya bangaren kuma shi kuma ummu salama ce sauran matan kuma duk gaba ɗaya suna ƙarƙashin ta su kuma haka gida annabi yake saboda haka ta iya cewa kilif biyu ne kowanne bangare akwai wanda suka fi marawa baya gidan ummu salama da gidan nana wato aisha to a sai da aka kai matakin da mumunai gaba ɗaya a madina sun gane suna iya fahimtar cewa yau annabi alaihi salatu wasalam na gidan nana aisha idan mutum zai kai kyauta zai kai wa annabi kyauta sai a kai ran da yake ɗakin nana aisha to wannan abin zai da yanzu wato su ɗaya ɓangaren suke ganin su kansu musulmi ba a madina suna nuna musu ɓangaranci me yasa ba za su kai kyauta ba sai ranar da annabi alaihi salatu wasalam yake ɗakin nana aisha to sai ɓangaren ummu salama suka magantu suka ce ki dai ki wa annabi alaihi salatu wasalam magana akan wannan matsala mu abin fa ya ishe mu ta je ta yi mar magana bai ce da ita komai ba shi ne malamai suke cewa ashe za ka iya zuwa musamman mata a gida suna yawan complain ki rika cewa wai ana ina magana kai mu kai mu kai banza da ni aka ce wani lokacin shiru amsar kaga akwai lokacin da in taima wata magana ba ma ka bukatar ka ce kala to ba wulakanci ba ne kallo ne na ɗa namiji ji namiji ko cewa shi kai kaza to baya ba da amsa sai ya yi tunani a kan in ka ce za a ce kaza to tunaninsa wato ba iya nan gurin siyan zai tsaya ba sai ya danka da wani guri cewa ya ga yiwuwar abu ku ne kuke amfani da emotion amma shi sai ya yi tunani sosai cikakke shi za malaman suka ce musamman malaman da suka kawo wannan hadisin suke cewa to lallai kam wato shiru ga namiji gurin ya mace ba ko ruji yake nuna wulakanci ba wani lokacin amsa ce to saboda haka na na ummu salama ta ji cewa annabi alaihi salatu wasallam bai ce da ita komai ba sai magana ta biyu yin shiru karo na uku sai kiyaye da ita la tu ubini fi aisha bai wa Allah karki cutar da ni dangane da sha'anin na na aisha ki sani cewa ba wahayi bai taba zuwan mun ba face sai ina ɗakin wannan baiwa Allah kuma ina cikin mayafinta ya gaya mata wannan abu yace duk cikin iyali na ba wanda Allah ya ce saukan mun da wahayi ina ɗakin ta ina mayafinta ba ce Aisha to shine ta faɗi tana jin wannan da yake lati ubini sai sai ce a'udhu billahi atubu ila Allah min azab ina tuba zuwa ga Allah sai wato dangane da a ce na cutar da kai ni ba cutar da kai ba ba cutar da kai zan yi ba to da kai wannan magana ta ga rasul sun annabi alaihi salatu wasalam to shine ta fito to shine yanzu za ta aika da na Fatima fa arsalna Fatima ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun daga abin da suke faɗa sai suka tura na na Fatima zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam to bara ku ji me ya faru fa ta'zanat na na Fatima tana zuwa sai ta nemi izini wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma Aisha radiyallahu anha shi ne tsaya a lokacin annabi alaihi salatu wasalam yana tare da nana Aisha Allah ya kara mata yadda shi ne tsaya yana cikin mayafinta ba mayafin da take blanket din da take lulluba ne yana cikin mayafin ya lulluba fa azina laha sai annabi yace ta shigo yace nana Fatima ta shigo tsakanin nana Fatima da nana Aisha wace ce wace ce babba hukumanta na na Fadima ta girma na Aisha da ba ta shekara takwas shekara takwas eh kaga wannan wani rabbi da nake kawo shi da cewa wanda mutum da tije zai je ya aure a rika ya aure yar cikin sa ko ba wuce ba ya faɗa a ce abun kunya ko wai za ka ji hau abun kunya ake cewa ba abun kunya ba ne zina ce ha ba zina ba ce saboda haka na na faɗi ba ta bawa na na iya shekara takwas shi ne ayi abin da nake faɗa suna yawan faɗa cewa abin kunya ɗan cikin kan waya wata ta wata dire tana cewa ya ta ba auren ne ba ta so ba sai dai ya auro babba dan Allah to wanda rigima nace wata baiwa Allah nace wanda yake so zai auro ko wanda kike so ku kalli maganar nan wanda yake so ya aure ko wanda take so eh to ai Allah ya ma daba lakum ko ba ma daba laha ba ma daba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba to me ya faru to sai yake cewa da na bada mata shiga fasta da na tane mu izini wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma aisha radiyallahu anha fi milqiha fa azina laha annabi na tare da na aisha cikin mayabunta ya bata izini fa da salat sai ta shigo fa qalat sai ta ce inna azwajaka ka sani cewa lallai matanka arsalnani sun aiko ni yas'alnaka al'adla suna neman ka suna tambayar ka suna neman da kai muka adalci da kanka ji nauyi wai dan mai ɗakin ka yanda ce kai mata adalci wanda ya fi ka ba an gaya man haka amma adalci a gurin kyamata shine kai mata abin da take so la tazidu wa la tanqus abin da take so shine adalci ba wai abin da Allah yake so ba illa man rahimahu man rahimahu Allah sai wanda Allah ya ji kai daga cikin su ana iya samun wasu su fahimci sakon amma da yawan su shine abin da suke so shine adalci sai wai cewa sai annabi ya musu adin shi binta abi hafa dangane da sha'anin yar abi hafa ita ce da na aisha kaga an dangara abin zuwa ga kakanta ba shi abu hafa din ai kaga hafa din kakanta ne yawa to me yasa suka yi mata haka shi kansa an ce fi binti abi kuwa ba ce fi wato binti binti siddiq ba wai dan a nakasa ta kun gane sai aka faɗi kakan domin ai mahaifin ya fi kakan daraja to sai aka faɗi sunan kakan don a nuna gurin wannan wanda ba yar kowa din ba amma malam idan mutum zai tsara aure to ya shirya ba zai shiga wasu wato abubuwa kala kala kada ya dauka kawai auren ake kara sai ka shiga wasu wurare sai ka sai ka zama alƙali sai ka zama kaza sai ka zama dole to saboda haka dangane da yar abi kuwa suna neman kai musu adalci kala sai annabi ya ce ai bunayya ai bi ma'ana ya bunayya ya ce ya ta a tuhibbina ma uhibbu yanzu shin ba kya san abin da nake so ko kuma kina san abin da nake so a ɗaya ruwayar ruwayar imamu da sai cewa alastu tuhibbina ma uhibbu ke ba ki san abin da nake so annabi ya ga wa Aisha haka Allahu akbar ya ga wa Fatima afwan ya ga wa Fatima haka qalat bala sai ta ce ina so ya ba aikin Allah duk abin da annabi yake so ita ma tana so qalat sai yake fa hibbi hadihi to ki so wannan sai nuna Aisha ina masu yawo a titi suna suna son Fatima kuma suna zagin Aisha to an gaya wa Nana Fatima cewa ta so wannan in dai tana son abin da annabi yake so ta so Aisha fa qamat tana jin wannan sai ta miki fa kharajat ta fita fa haddathatuhum ta zo ta ba su labari wa zai gaya mun me dalilin da yasa aka ba su lamirin maza jam'ul muzakkari salih ba ce fa haddathat hunna ba haka ya kamata ya zama a larabcin domin mata ne jam'ul mu'annas as-salim ne me dalili me yasa aka ba su wannan kalmar fa haddathat hum ta ba su labari me yasa ta faɗa ba ta ce fa haddathat hunna ba na'am maza kenan maza da mata ban yadda ba gaskiya shi ne magana da malam umar oke to shi ne kusan magana ta kenan amma ta cewa aka yi fa haddasa tun ta zo ta ba su labari ta ba su labari suwa ta ba suwa suka aike ta mata annabi alaihi salatu wasalam ko to yanzu ta zo ta ba su labari da maza a gurin ba da mutu ko daya me yasa aka ba su lamirin namiji shi ne kawai tambayar ko a nawo ba ma bangaren abin da kake karanta na addini ba za a ta gaya ba wasu dalilai to a dalilan da ya dalili na saboda haka su maza ne su ma kenan na ba kamar sau eh la sunna ka ahadin minan nisa ina yadda ba dai ran da sauran mata ba in ta kai sunna haka Allah ya faɗa na eh to an gurbi ne duk mata ne ni maganar da nake damirin da aka kawo na ma- na maza me yasa aka sa musu na maza shine kawai to ba za ku fito da wani abu wata kila ku gane amsar da nake nufi me yasa Allah yake inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum rijsa ahlal bayt ankum ba sai an kunna rijsa ba ahlal bayt me yasa da Allah yake rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt me yasa yake an kumul rijsa ba an kunna rijsa ba in ana sauraron tafsirin malamai ba irin wannan abubuwan irin wannan gaɓoɓin rike su aiki me dalili sai dalili an kum an kuma rijista wannan ayar ya kamata ku tuno dalilin shine kawai don girmamawa kamar yadda ta zo a suratul ahzab ta zo don girmama su to haka nan ba fa haddathatum ta faɗi lamirin maza ne don girmama su shine kawai amsar fa kullu sai suka ce ma agnaiti an na shay'an ai aikin da muke miki kamar a ce aikin ka bai wani da ya amfani komai ba mutum ya je ka gama aikin sa ya je awa ya dawo ke babu ka aiki yaro za ka gano ta kai jije ne amfanin aikin ka in mai zaurin duka ne ma sai ya kwaɗa yaron Allah kawai ka je kai awa ɗaya ka dawo ka ce babu gurin ba da bai fiye minti biyar ya dawo ba to shi ne kamar zai ka ce ma a ganin shi an na shayan ai aikin ki bai wadatar da ku komai ba ta je ta dawo kawai ta ba shi wannan labari ta ce ai aikin ki bai yi amfani ba farji ayi ilai sai suka ce da ita ki kuma komawa me yasa da da Fatima take komawa saboda iyayenta ne ko iyayenta ne suke aikenta yawa ita kanta na da Aisha duk da ta girme ta ai uwa ce a gurinta don wanda mahaifinka ya auro ko ka haife ta ai uwa ce a gurinka yawa qalat sai ta ce wallahi la ukallimuhu fiha abadan na rantse da Allah ba zan kare wa annabi magana akan inda akan wannan matsala ce tana da Aisha na rantse da Allah ba zan kuma ba haka ta faɗa ku rika bin wannan misalan dan Allah ai tawin ta akwai darasi mai yawa wallahi a ciki tace wallahi kaga wannan yana da kyau mata da yawa za a gosi yanzu ƴan mata in kana da ƴan mata sun girma wai za a karo aure sai su rika taya uwarsu faɗa ko in tana zuwa makaranta sai a gaya mata wannan cewa matsala idan wannan matsala ta zo ba a goyon bayan mata a gida sai ga wasu an haɗu da uwar wai ko a sa uwar ta sa yaran su mata duka bayan ba sa nan duk ana samun wannan matsalolin to kaji amma abin da abin da nana Aisha ta na na Fadima ta ce ta ce wallahi la ukallimuhu fiha abadan in dai akan matsalar nan ne wallahi ba zan tsaya da annabi magana ba ta daina Allahu akbar to me faru fa arsalna zainab a ai kuwa ana haka sai suka aiki zainab tun da na baduwa ta ce ba za ta koma ba wata zainab ita ce zainab bintu jahaj ita kuma wannan zainab bintu jahaj din na fatima aisha da kanta take cewa take cewa wato kyakkyawar mace ce an gane ko abin da ya za suka aika ta saboda kyanta da kuma matsayin ta gurin annabi alaihi salatu wasalam annabi yana ji da nana zainab sannan kuma ita ce nana aisha ta ce ita ce wacce take iya hada kafada da ni kowace mace a cikin gidan annabi ta yadda na wuce ta amma zainab tana jin cewa kai wallahi sai dai mu buga ni da shi yadda yake ji kira da matsayi ba ki haihu ba ban haihu ba kaza haka ta fito da kaza sai magana ta ce ke budurwa ka aure ki ni kuma sannan auren shi a gari ya ka daura amma ni Allah ne ya daura nawa falan ma qada zaidun min hawa taran zawwajna tana cike baki da wannan in ta fara Aisha wannan zai ta shiru to saboda haka sannan kuma ce kyawar mace ce ga kyauta dan mun biya da ku a baya tsakaninta da Asma'u aka ce waye waye ya fi kyauta tsakaninta da Nana Aisha waye ya fi kyauta mun tattauna da ku a hadisin baya can sannan bayan haka kuma take cewa ba taba ganin mace mai bin addini mai riko da addini kamar Zainab ba in ji na Aisha ba ku duba dan Allah yadda kifiya ke yawan kifiya tace mace mai riko da addini tace ban taba gani kamar na Aisha ba kamar na Zainab ba sannan mai tsoron Allah sannan da magana gaskiya ba ta karya in dai magana gaskiya ta yi ko akan waye za ta faɗa sannan ga ta da zumunci sannan ga yawan sadaka don kun ga ita ce bai wa Allah da wato annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wacce ta fi kowa dogon hannu za ta biyo ni ita ce farkon za wacce za ta fara haɗuwa da ni bayan annabi ya bar duniya wa ita ce ta fara buntar bayan annabi ya bar duniya da wata shida da aka zo ana ta aunawa wai lokacin da aka yi annabi ya ce wanda ta fi kowa tsawon hannu suka ta gwada hannu wannan ta aura wannan sai ba annabi ya wa duniya ta tafi ta ba aka ce ga abin da annabi yake ne domin ita mace ce da bata warin dan sai aka yi bayan ta wa duniya ba mace ce mai hali tana da abubuwa na sana'a kala kala da take yi amma da wato in ka tashi zuwa gurin da zai ga ba ta da wani abu da iya bargo kawai komai ya zo hannun da ba da shi take kyauta ce da ita ta gaske ita ake kira ummul masakin iya talakawa saboda kyautarta to wannan shi ne to sai aka aika ita umma wato nana Zainab saboda wannan matsayin nata to me ya faru tana zuwa ita kuma um fastazanat tana zuwa sai ta nemi izini fa ajina laha sai annabi alaihi salatu wasallam ya bata izini fa qalat lahu dalik sai ta faɗi wannan sakon da ta aiko na na Fadima wa waqa'at fiya Zainab binti Jahash ta sunbulu وقعت فيها زينب تسبني tace bayan ta faɗi sako ta ga kuma annabi na kusa da ni a kwance kawai sai ta afka mu ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba shine ta sumburi ta rika gaya mata magana kaza kaza kaza ta shiga ta nan ta fita ta can tana ta zaro da wangani na na ba Aisha tace faɗa dukkan anzuru tace kawai ni kuma sai na zuba mata ido sai shiru ina kallon ta ina kallon cewa hal ya azuna ya azuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shin ni wa annabi zai ba ni dama da rama kun ji yadda fa mata in ma fadan za a yi da gida da nan ba ta yi zake ba duk da a ɗakin ta ake sai sai shi tana kallon mai gidan wani irin response zai zai nuna wani irin wato wato al'amari ne zai faru dangane da bangaren sa falam azal tace ban gushe ba a wannan halin ina kallon ta tana shiga tana fita hatta aratu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tace ina ta kallon annabi kallon annabi kalle ta tace har sai da na gane cewa lalle annabi alaihi salatu wasallam la yakrahu an anta sira baya kamar na rama a yanzu dan ya ga abin da ta yayi yawa sai da ta lura cewa annabi alaihi salatu wasallam a yanayin da kudu wai yadda mace take wai ta duk motsin annabi alaihi salatu body language ɗinsa gaba ɗaya ta haddace a yanayin jikinsa ta gane cewa wai yana so yanzu ba idan ta rama yanzu ba shi da matsala da ita amma a karan fari ta lura da cewa bai da ta rama ba ta ce fa waqatu zainab ni ma kawai sai na afka wa zainab ba ta afka mun ba to ni ma sai na afka mata ba wai da duka ba ba magana ce dai ta zarowa a baki ta ce falam an shat an askantuha galaba tace wallahi ban dau lokaci ba har sai da na sa na rufe mata baki shine kawai sai da nayi rinjaye a kanta da na fara magana tana ganin cewa ta dauka kyalle ce ni sai ta ga ashe ni ba ba kyalle ba fata ban sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya ga da Aisha ta rama har da rabin ta kaka da autar waya aka ce har sai da yawon bakin ta ya kafe da ta ga wato da annaba ne za ta kula da yake abin da ya faru ta yi galaba a kanta sai annabi ya murmushi sun makala sai ya ce a ba ku saurara inna ha ibnatu abi bakr ka ce yar abubakar kenan wa ya gaya muku kaga ya rama a tsarin ka ce ibnatu abi kuhafa sai annabi ya ce ibnatu abi bakr domin sun ce ibnatu abi kuhafa da suka faɗa don su dakkasa ta su faɗi mahaifinta wanda mun sun san mahaifinta daga annabi sun ji to amma dan dan ji wannan kimar idan aka zo ana magana to a gaban wata ta buga ma a mota ne tana buga ta ce ka san ni yar waye ce ina ruwana da ke yar waye wannan ya fi mata ciwo ko ka ce ni- ita ta ce ma ni yar wane ce ka ce waye wane baka ma san shi ba ya fi ciwo an bayyana da kyau ko amma ana magana da an ce ai yar gwamna ce gwamna to ta zan ta burgita ka ta gama da kai daga nan ta goba wa ta kura mun mai saboda haka sai annabi ya dawo yake yar abubakar kenan wato kwa kuma wanda kuka zabo kuka turo za ta zo ta ba ku labari cewa ga abin da ya faru da ita ita ba sai annabi ya ce amma ku saurara inna ibnatu abubakar yar abubakar kenan ita ma ba kyalle wace ta iya wannan hadisin ya zo a musannaf kamar yadda abu na Abdulrazak na Ibn Abi Shayba kai Muslim ya fitar da shi a cikin babu babul fada'ili Imam Nasa'i ya fitar da shi a cikin Ishratun Nisa Ibn Majah ya kawo shi a kitabun Nikah to kaga wannan hadisi ne da yake nuna idan an zalunci mutum zai iya rama iya abin da aka yi ba amma ba man aba wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya abuwa kuma wato ya kauda kai to ko kuma ya nemi sulhu to ladan sa na gurin Allah Allah madaukakin sarki ko kuma wala in sabartum la huwa khairul lisabiri inda na ku hakuri shi ba alkhairi ga wanda suka yi hakuri din to kun ga wannan shine dalili da in an wa mutum abu zai iya ramawa na'am babi na gaba babul muwasati fi sanati wal majaa babu da yake magana akan almuwasa ta shine almuawala taimakekeniya lokacin da aka shiga fari wal majaa ta da yunwa babu da yake magana akan lokacin da aka shiga fari taimakekeniya muwasa ta yani almuawala taimakekeniya dangane da lokacin da aka shiga wato asara shine shekaru ana nufin fari wal majaa da yunwa حديث لا دليل يوم الستين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عماد بن بشير الجهضمي عماد بن بشير الجهض- الجهضمي قال حدثنا عمارة المعوبي هو عمارة المعوبي نعم قال حدثنا محمد بن سيرين ana abu hurairah kala ya kuru fi akhiriz zamani majaa abu hurairah yace lallai karshen zamani za a yi yunwa za a yi yunwa mana da kasu duk wanda wannan lokacin ya rike shi fala ya'dulanna bil akbabil ja'i'a kada ya kwatanta wani aikin alheri da ciyar da wato da ciyar da al akbad hantar da take jin yunwa kar ka kwatanta haka abin nufi ai za ku iya tuno wani hadisi da yake magana akan kwatan kwata haka a cikin riyadu salihin ko siyar da abin da yake du kabidin duk abin da yake ma'abocin hanta to kada ka kwatanta duk wani aikin alheri lokacin da ake ci kamar a yanzu da ake baba da wahala da talauci to siyarwa ta fi komai a gurin Allah in mutum yana so Allah madaukakin sarki ya rika shiga al'amuransa da wuri to ya rika siyarwa kuma siyarwa nan koda da dabino ne za mu ji abubuwan da za ku ji a can gaba dangane da abin da ya shafi ciyar da wato mai jin yunwa mun sha ba da misalai da dama dangane da wato abubuwan da suka faru da wasu bayan Allah a baya mun ba da labarin Ahmad ibn Miskin kaga ai wato in ka kalli labarin gaba ɗaya za a ga abin da ya sa Allah ya maraba da shi ciyarwa ciyarwa bara mu je gaban muka ga muna da lokaci mu maimaita kisar tasa tana da wato darasi da yawa to shine al-akbar jami'i ne na al-kabidu ba abin da zaka daidaita shi da ciyar da hantocin da suke masu jin yunwa ciyar da mutum kenan hadisi na um, hadisi ne hadisi na 561 حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الجناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الأنصار lallai mutanen Madina qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen Madina sun zo sun cewa annabi alaihi salatu wa sallam kin bainana wa baina ikhwanina nakhil lokacin da aka yi hijira muhajiruna suka koma Madina sai mutanen in ba kun manta ba a Aqaba a cikin alƙawarin da mutanen Aqaba su 70 suka yi wa annabi alaihi salatu wa sallam sun ba alƙawari za su yi ne kun manta a cikin wannan mun biya a Nabiyu Rahma cewa za su taimaki ƴan uwansu duk musulmin da suka zo suka kawo musu ziyara za su taimaka musu to wannan abu alƙawarin suke so su cika dan mutanen Makka suka hijira suka dawo Madina sai suka tuno wannan kalma sai suka zo gurin Annabi alaihi salatu wasalam suka ce ai da bilan da muke da su ga Rasulullah gaba ɗaya a raba mana duk wanda aka haɗa muka wance da shi mutum yana da bilan goma sai ce a raba biyu a ba abokinsa na maka biyar shi kuma ya ɗau biyar amma ba za ku ji amsar da annabi ya ba su ƙala lafiya annabi ya ce a me yasa annabi ya ce a saboda wata ruwa ya cewa yana tsammanin Allah ya ma albishir dan da nan kwanan nan za a samu buɗi to ka ba sai an karɓi kayan su ba tunda buɗi yana nan zuwa ki rike kayan su dai taimake su amma buɗi zai zo kowa zai samu domin za a yi fatawa maka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza fakalin zai suka ce tafunal ma'una yi muku aikin wahala ya ishe mu kawai shine al-ma'una shi za ake kiran abubuwan da za a hala a ma'unatu tajhid abubuwan da ya shafi mamaci kiwoli kabari hakan kabari da sauransu ko da haka ake kiran su a kamun jana'i in kun tuna kalmar to tafunal ma'una ayyukan wahala me muku kwadago ya ishe mu wa nukirikukum fi samara in mun muku aiki a gonar ku a matsayin ma'aikata sai mu zo mu musharaka da ku mu haɗu da ku a kayan marmarin sai ku ce mu daurabi ko ɗaya bisa uku ya fi ku duba dan Allah ku ga kyauta fa za a yi musu suka ce a gwara su yi aiki a biya su duk wayannan abubuwan ba da musulmin mu suna karanta su da wanda zai rilayi dan ka je NYC ka dawo kai rilayi da gwamnati a'a su da masu wayannan din su mutanen muhajirun su suka gayawa mutanen madina cewa takfunal mauna mu yi muku aiki ya ishe mu wani shirkukum fi samara sannan mu mujaraka da ku wajen kayan wato kayan marmarin da za a samu tambayar su suka yi dama tambaya ce kalu zai suka ce sami'na wa adana mun ji mun bi mun ji mun bi wasu malamai suka ce annabi ne ya arbakin su ya ci musu albasa ya yi amfani da wannan kalmar domin ai da shi aka yi hijirar ko sai ta mun dai yadda za mu yi muku aiki sannan kuma mai mujaraka da ku a kayan marmari kun yadda suka ce sami ina wa a ɗana mun ji mun bi ya fito yanzu a didi shi kenan wanne amma da gudu bashir aljahar da bai ne ba a san shi ba abin da ya janyo hadisin farko da muka biya ya zama bai yi biki ne Hamad isnadin da ya ka samu matsala Hamad ibnu wato ibnu Bashir al-Jahabani ga yakan a farkon isnadin za a gani ka dan shi to sai ka ja man layi shine bai ba hadisin matsala yawa amma nan da muka biya sahihi ne yawa to sai hadisi na gaba hadisi na 562 حدثنا أسبب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما سالم مولى أبي حذيفة أخبره سالم يا باش الأباري سالم وعبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر لا عبد الله بن عمر أخبره يا باش الأباري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه lalle Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kala kamar rabada ya faɗa a wata shekara da ake kiransa shekarar rabada shekarar da aka rika yunwa shekaru aka yi ana ta yunwa kun san me za a yi a rabat ai kun ga toka kenan saboda tsabar wahala sai da ya zanto bishiyu da ƙasa da abubuwan gari ya koma kamar toka bishiya ta bushe saboda ba ruwa shekara da shekaru ba ruwa shi za ki kiran ta'amur ramada ramada hasbunallahu wa ni'mal toka kenan to cewa ana sa suna wasu suna sa suna ramada toka kenan to an kira wannan shekarar ado ramada saboda ya halin da take cikin ta a shekara ta 18 bayan annabi ya bar duniya da shekara bakwai zuwa takwas al'amarin ya faru lokacin khilafa ta sayyidina umar kun ga sayyidina abubakar shekara biyu da wata biyu ko uku ko hudu ko lokacin da sayyidina umar ya hau to sai da zanto idan iska ta taso za ga ɗebo ƙasa take saboda ta koma kamar toka ita kanta ƙasar in ba ya zawo dai ka ji da idanta shi za ke kiran shekara amur ramada kai sai ne zanto saboda yunwa dabbobin cikin daji dabbobin daji zaki da damuta wallahi gari suke shigowa neman abinci saboda yunwa an kai matakin da mutum zai kama akuya ya yanka ta ba don yi ba sai don yana tausayin ta saboda rama shi za wa har yanzu mutanen mu da suke ta magana yunwa ba su santa ba Allah eh eh ba ba laifi bane mutum yana cikin matsala wannan wani abu ne daban ya faɗa amma yunwa ne yunwa ne sunan yunwa har yau ba mu dai da iya irin shekaru na Allah ba mu santa ba yunwa saboda in kana neman me yin yunwa to wannan gurin za ka zo ka ji akuya mutum zai kama a wanka ba don ya ce wace don tausayin ta kawai saboda ba abincin da za ta ba a ruwa to duk ganyayyaki gaba ɗaya sun ƙone gaba ɗayan su sun ƙone ƙasa ta koma ita kanta a bar tausayi zau ta koma duk yadda ƙasa take da ɗan saurin nan lomi canji da waye gaba ɗaya ta koma to ka duka ba za ka iya kwantarancin tsakanin wani lomi sai da kilin wallahi ba za ka yi babu ta koma toka gaba ɗaya dabbobi na shigowa to shi ne sai na umar to ga yadda shugabanni suke sai sai shugabanni su koyi da wannan sai na umar yace ya rantse da Allah ba zai ƙara ba za a kawo wani abu mai mai koyi shi ba matsayin sa na shugaban kasa mutakar mutane suna cikin yunwa ba za a kawo nono ya sha ba yace ba zai sha ba har sai al'umma ta samu abin da za ta yi man shanu yace kar a ƙara kawo nama ma ba zai ci ba sai al'umma ta koma noma dan al'umma ta rayu ka san kace za ka burgi irin nan sai na Umar to ga irin rayuwar haka take to shine har sai da yaje ne ma'agaji da Abbas ibn Abdul Muttalib yace dan Allah tun da yana nan yaje ya roka musu ruwa sannan fa aka ruwa suka roki ruwa Allah madaukakin sarki ya kamar da zamu ji akan a hadisin Allah madaukakin sarki ya sa aka yi ruwa sannan gari ya daɗi ba za ku ji matakin da ya ɗauka to wannan shine amur ramada a ramada toka kenan shekarar yunwa Allah ya kiyaye to sai ce wa kanat sanatu shadidatun mulimma yace wata shekara ce mai tsananin wato fari shine shadidatun mai tsananin wato fari an shiga wani yanayi to annadilatu shadida min nawazilid duniya wato ka iya cewa annabi rasul shadida shine wata annoba mai tsanani ita ce mulimma mai radadi ne taba zuciya to mu je zuwa sai yace ba da manta hada Umar bayan sai na Umar yayi iya kokarin sa fi imdadil arab bil ibli na wajen cewa larabawan garuruwa su kawo agajin raƙuma ko zan me yasa ake zuwa kawo raƙumi saboda yana da rizaguwa in ya kawo shi ma ba don naman ba sai don wannan rizaguwa ta cikinsa a farka a ɗibi ruwa aka rika yi wa wato garuruwa na gefen state state ana yi musu wato ana aika musu da sakon cewa da Allah ya su aiko da raƙuma domin a yi amfani da ruwan al'umma su dan shafi ji daɗi walkam da alkama a ɗan turo da ita domin garuruwan da suke da wannan alkama da wanda ta rage musu su turo musamman cikin domin mutane hijira suka rika daga garuruwa suna koma Madina inda shugaban ƙasa yake amirul mu'minin ko a samu sauki kowa ya dai sai da sai na umar wallahi sai da baki sai da fatar ta canja wazai a aiko da mai duk inda aka tace mai aka ajiye a aiko da shi min al-aryafi kulliha daga duk garuruwan da suke da dausayi masu danji shine al-aryaf al-ardul arif shine kasa mai dausayi inda take da danji ya ga ko da an dade ba ruwa ba za ga suna inda suke iya shuka kayan marmari da yawa sai ga hallan buka ne da su saboda danshin gurin to irin wannan garuruwa annaba ne sai na umar ya rika aikawa cewa su aiko musu da kayayyakin abinci da wannan abubuwan tunda su suna da danshi a kasar su kafin ruwan su ya gama bushewa ba ruba boda ba ba shi bane cewa ya aika ko ina a kawo hatta bala hajil a tabar hatil aryab su ma garuruwan da suke aikowa da shi gaba daya sai da ya zanto duk abubuwan nasu su ma kuma ya bushe domin suna ta kai agaji su ma nasu ya kare bal hatil aryab wato hake da garuruwa masu danshin su ma suka bushe shine ayyabi tatil aryab ko na fada ko kuma kayan abincin su ma ya kare kulliha gaba daya mimma ja'ala hadalik saboda kokarin da suke fa kama to tunda inda ake neman agaji gaba daya ya sami wato wannan matsala sai sai na umar ya miƙi ya da'u yana addu'a fa qala sai ce Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal ya ubangiji ka sanya arzikin wayannan mutanen wayannan bayin Allah ka sanya arzikin sa kan duwatsu abin nufi Allah ka kawo mana ruwa yadda kowa zai yi shuka wato har ruwa ma dutse ma ya samu ruwa ballantana kasa to me ya faru to sai yake cewa fastajaba Allah lahu sai Allah ya amsa masa dama an shiga irin wannan yanayin ko shakka babu in ka roki Allah Allah zai amsa masa amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su ko sai yace walil muslimina Allah ya amsa masa kuma ya amsa musulmai domin roƙon ruwa akai fa qala hina nazala bihi al-bayt sai lokacin da ruwa ya sako musu ruwan saba sai yace alhamdulillah haka ake so ba a son kai ta kuka kullum da alheri ya zo kai shiru haka yan kasuwar mu suke zai ta kuka ba kasuwa amma an kasuwa ta dubi ba za ka ji ya ce akwai kasuwa ba malam murtala haka kuke sai hakuri zai ta kuka wallahi da kullum kuka zauna sai ba complain ba kasuwa ai ba ciniki an yi kaza an yi kaza ai matsalar rufe hudun nan ne kamar yadda malam yanzu yake faɗa malam Musa ai ta kawo wannan amma wallahi da alherin ya zo shi ne kuma wanda ya kowa iya duniyanci da shi za a yi shegantakar haka al'ummar mutum inna al insana li rabbihi lakanud ko haka Allah yake la li rabbihi ma lakanud wal ladran wato ga dan uwansa kuma to sai ce fa wallahi na rantsi da Allah law anna Allah lam yafrijaha ba dan ba dan Allah madaukakin sarki ba da Allah madaukakin sarki bai kawo budin nan ba ba za ku ji matakin da zai dauka sai yace ma taraktu ahla baitin min almuslimin lahum sa'a yace wallahi da ba zan bar wani gida daga cikin musulmai da suke da wadata ba da ba zan bar wani gida daga cikin musulmai da suke da wadata ba illa adkhaltu ma'ahum adadahu yace wallahi da sai na shiga musu da adadin gidan adadin yan gidan sai na ɗebo talaka wanda ba su da abinci na kai gidan duk wani mai kuɗi in ku goma ne a gidanku sai sai na umar ya ɗebo talakawa goma ya ƙara ba yace wallahi ba don Allah ya ta buɗi ba da duk gidan da rasan tuna da wadata sai na ɗauki mutane adadin ƴan gidan na ƙara a gidan na talakawa masha Allah an za ta fita malam ya ga abu domin a ɗan wahidi ya kil isnai abin mutum da ya zai yi mutum biyu da wannan shi ke nan makocin ke yake kwana da yunwa ala gafata wala kun san matsalolin mu ba fa iya shugabanni ba ne mu ba yan duniya ne Allah kuwa dan za ga wani yana zubar da abinci har yanzu a wannan matsalar har yanzu yana zubar da abinci a gidansa kuma makocin sa yana kwana da yunwa mu kanmu muna da matsaloli namu kai fa kai kai fa ta kuno wallahi alaikum kuma shine illar ai mutukar ba za mu gyara ba haka za mu sai Allah ya kiyaye kar a zo a rahiman lahu na bashi al-awwal shi abin da nake ta faɗa akan matsalolin shugabanni kenan kun san rahiman lahu na bashi al-awwal ran ba ku labari yau wasu mutane ne suka samu a zamanin su wasu mutane kawai suke zuwa kullum aka binne sabuwar gawa sai su haƙe ta sai su zare likafanin sabo shi suke so sai su mai su rufe kullum an rasa zuwa ya suke haka inuwa kawai suke Allah ya tsine ba su mana abun nan daga baya sai ba sai su kuma in suka zo suka haƙo gawar suka cire likafanin sai su bata a gurin kun gane bambanci shine mutane suka zo ce Allah ya ji kan mai haƙewa na farko kun fahimta shine rahiman lawun na bajal awwal ba ma fatan Allah ya jarrabe mu da irin wannan ɗabi'a Allah kullum sai dai mu rika gwara na da muna tsoron ni dai ina jin tsoron haka a matsayina na albajiri rahimallahu nabashi al-awwal kai mu zo mu fada cikin wannan mu rika Allah ya ji kan masu hakawa na farko mu ci ba za mu gyara wasu ɗabi'un mu ba to fa Allah ba Allah ba zai turo mala'iku su mulke mu ba wannan wannan magana haka take mu ga wa kanmu gaskiya saboda yanzu muka rika dauko matsaloli namu na cikin gida mu a junan mu sai ga kare ba zai ci ba haka ne to to sai yace yace wallahi da sai na shigar da kowanne gida da ake da moda ta sai na shigar da a iya adadin su minal fuqara ina talakawa falam yakuni tunani ya likani min al'am alama yuqimu wahid yace ba zai yi mutum biyu su rika halaka saboda yunwa ba alama yuqimu wato wahidan akan abinda ko kuma wato su rika cinye abincin da zai ishi mutum biyu ba ba zai yi kawai mutum ɗaya zai ɗau abincin da zai ishi mutum biyu shi kaɗai ya cinye alhali ga wasu suna mutuwa da yunwa ba zai yi ba ai abin da kai yanzu malam Musa abin da zai baka mamaki ni mamakin da nake ko za ga da mutum ake yi da shi ake zama ana ta surutu ana ta kaza amma kuma da yayi noma sai ka ji yayi shiru tunda yana da shinkafa shi yanzu zai yake tashi ta tashi shi ma ba haka buga ba dan Allah ka zauna da wanda da yake zagin abubuwa yanzu idan ya yi noma yanzu yana da shinkafa ka dune ne ce wallahi tallahi haka ɗabi'un mu suke sai shi ma zai yake yanzu shinkafa ta tayi domin yana da ita yawwa ka ji ko saboda yana da shinkafa ya ji ka ji ko ai duk kowa a cikin yana da wannan misalan in dai kai noma to shi kenan kai yanzu ba amma da da kai ake tsine gwamnati a yanzu wannan shinkafar da ka shuka daga boda ka shigo da ita ita ma ba daga boda ba mu kanmu muna da namu matsalolin to ji ka in ba mu gyara ba ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai ta jarraba mu ai za mu zo nan gaba mu ji wani babi da za mu biya da zai magana akan at-tajaru in Allah ma bai jarrabe ka ba bai gwada ka ba to ba za ka taba zama gwani ba za mu biya dadin wato littafin da za mu je tafiya wasu abubuwan za mu je jin kawai dukan mu yake za mu je jin su shi ya daura mubarak daɗi ne dai duk kafar da ka je kai farin ɗinka a kanka to shi ne yake cewa ba zai yi mutane biyu ko mutane su rika mutuwa a kan yunwa ba alhali wasu suna cinyewa hadisi na 563 حدثنا أبو عاصم نعم عن يزيد بن أبي أبيد هو فيني عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بآياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء بآياكم النبي يتي دنگني دا ليوكو أقير واي سواي من بحامنكم أتم بخاري من بحامنكم فلا يصبحن بعد ثالثة duk wanda ya laye a cikin ku to kai da ya sake abu na ba ta hawa kwana uku duk wanda ya laye sunan kuma cewa yi da ayakum la yusbihu ahadukum ba'da salisa kada ya wayi gari bayan kwana uku a wayi gari a ga mutum yana da nama har yanzu wani yana da naman sallah Allah duk da cewa ban ce haramun bane amma ba za mu je karshen hadisin kudi wa fi baiti min ushay'in ya zanto akwai wani abu a cikin gidansa a wata ruwa ya ce wa baqiya ya zanto wani abu yayi raguwa falamma kana al-amal muqbil yayin da shekara mai zuwa ta zago kamar an yi a shekarar bara da wannan shekara ta zago sai sabai sai suka ce min faru kalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah shine falamma kana al'amal muqbil sai suka ce ya ma'aikin Allah naf'alu kama fa'alna al'amul madi za mu ƙara yin kamar yadda muka yi bara ne bara ba mu ban naman ya wuce kwana uku ba yanzu ba haka ne sai suka yi tambaya haka bara mu jira annabi yace kala sai yace kulu yace a ku yanzu ku ci wadasiru ku ajiye na mu saboda haka ka ajiye na mu ka hajiya yanzu tsabar ruwa ba laifi kai ba sai yace fa inna zalika al'am kanu fi judi domin wannan shekarar da ta wuce kanu fi judi ana cikin wahala ne ashe ana wahala ba a so ka koyi nawa kun ga dalilin da ya janyo a lokacin ya duba ya duba ma illati wujudan wa adama me ya dalilin da yasa annabi yace kar wanda ya ajiye nama ana cikin wahala wasu ba su iya layyar ba to sai a fito da nama a raba mutane shine kano fi jodi fa aratu an tu'ayinu yace nayi nufin ku taimaka wa mutane shi yasa na faɗi wannan an fahimta da kyau ko to wannan shine kun ga dalilin na'am ni ba sai na aike na tona ba karatu kawai aka yi kaga karatu ne an yi riga ba wuya na a to kaga to wannan shi ne to wannan shi ne a dunkule kun ga Malam Umar mutum mu nawa ina so ya zama mun yi oke to to shi kenan muna so ya zanto abin nan din ya cika to sai yace babu tajaru babin da zai magana akan kalubale babi na 254 kalubale challenges da kai kasuwanci karewa ka kasuwanci kalubale ne an bayyana da ku matsala da ta samu ta aure kalubale ne matsala da ta samu ta karatu kalubale ne kai jaraba sau biyu ko uku kalubale ne to shi ne ake magana akan at-tajaru shi ne ba wuce zai ce jarabawa Allah ya jarabe ka ta durba kenan hadisi na 564 حدثنا فروة ابن عبد المقراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية تو يتي وترانا أنا زملي gurin Muawiya fa haddata nafsahu sai zan tada zuciyarsa irin mutum yana zaune ka ga yayi shiru shi kadai yana yana tunani shine fa haddata nafsahu Muawiya yana tunani kawai yayi shiru yake tumma sun manta ba dan ne fadaka ka san wani yayi tunani dan kuma sai ya dan an cewa ashe fa dogon tunani yake shine sun manta ba sannan sai ya fadaka fa kana sai yace la hulma illa tajriba ai ba wato ba mutum ba a kiransa jarumi mai jimiri mai juriya har sai an jaraba shi kaga wani abu ya tuno domin ya haɗu da kalubale ne yawa a zamanin mulkin sa Rezu zai ce a wata ruwaya ma cewa la halima illa zu tajribatin ai ba a kiran mutum mai jimiri mai haƙuri sai wanda aka jaraba ba ka zama gwani kowane ne sai Allah ya jarabe ka shi sa Allah ya kira annabi Ibrahim Allahul Halim me yasa saboda jarrabawa kala kala jarrabawa ta farko duk duniya gaba ɗaya ba musulmi banda shi da matarsa ko kaga wannan jarrabawa ce kuma aka zo aka jefa shi a wuta sannan aka zo Allah madaukakin sarki yake ya dauki dan sa ya yanka to shi sa annabi Ibrahim ya zanto abul anbiya ya wuce jara saboda wannan jarrabawa da ya rika tsallakewa to kai ma duk wanda kuka ga ya zama wani in ka je na baka labari zaka sha mamaki ko a yan kasuwa yanzu manyan mu da muke da su ka dauko dan gwata su dan tata su hutan babu da ake faɗa su mijin yawa mai sa duk ka dauko za a ta baka labarin cewa irin ta jirba da suka shiga cewa mutum wani za ga talle tallan gore yake goren bai fi naira ishirin ba gaba ɗaya ta jirba ce duk wayannan matakan to ba a zama wani zai ka shiga wannan in harkar karatu ce za ga da ka fara jami'a ka haɗu da wani ƙalubale ko ka kafin ka duka shi ne tajirba ko wani lokacin kana da kana ji kana gani registration da a rufe sai ka yi buga sai ka ci bashi duk ƙalubale ne kafin ka gama duk kana tunowa cewa a shekarar ka ta biyu sai da aka yi irin sauran irin a rufe registration ka samu kuɗi duk ƙalubale ne to duk wanda ko ka ga ya zama wani ya tsallake waɗannan abubuwa to shine yake cewa la hulma illa tajruba sai da yu'iduha talatan sai da mai ta wannan kalmar sau uku yace ba a kiran mutum jarumi ba a kiran mutum mai juriya illa tajrubatin sai ya fada jarabawa sai ya hadu da kalubale yu'iduha talatan yana mai ta kalmar sau uku na'am حدثنا سعيد بن عفيل قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن الزهري عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال la halima babu mai dauriya illa zuwa ashiratin sai wanda ya haɗu da tuntuɓe wani abin da ga ko a harkar kasuwanci ne babu wani ya shiga kasuwanci da ka a cuce shi ko shi sa bukari ya ka hadisi a karkashin babu layin dagul mu'min min ju'rin maratai asara shi ne tuntuɓe ka yi tuntuɓe a wani guri to ba za ka yi daka kuma faɗawa ba wani ya taɓa yi matar ya ce ka samu matsala a cikin ATM ɗinka kaza kaza kawai ka biyu ka tura musu lambobin ka digit na ƙarshe aka kwashe ma dubu hamsin yanzu kuma sai aka kuma yi wa tax ɗin ai ka zama gwani a wannan harkar sai dai ka gaya wani ko ba haka bane yawa in ka koma to ba ka layin mumine domin annabi ya ce ba a yi wa mumini ya kaso biyu a rami ɗaya ka sa hannu mutum ya sare ka ko kuma mayarwa wannan ba ɗabi'ar mumini ba wala hakima ba a kiran mutum mai wisdom hikima illa zu tajribatin sai wanda aka jarrabe shi aka ya haɗu da ƙalubale haɗuwarsa da ƙalubale ne yau da gobe za ka ga ya sa ya goge ya goge mutumin da ya har ajiye yara kala-kala a shago a kwari ko a wambai ko a tunga inda ka gera yawan canje-canje to ya goge da yara domin wani yaron da ya zo kawai wato har ka sayar kai da kudin kantin to ba zai da ya kuma kawo wani irin sa ba goge wasa za ko ba haka bane yawa goge wasa za ta sa ka ga yana da experience wanda ko da in yaro yake gani wato irin movement din sa zai gane cewa wannan yaron bai da gaskiya saboda yau da gobe kawai yawa to shine tajriba tana sa mutum ya zama to kwakwalwarsa ta buɗe mai hikima حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله daga annabi alaihi salatu wasalam kwatan kwatin sa babi na karshe da zamu tsaya a kansa gaba ɗaya ba su inganta ba eh shi wannan sai dai wancan shi ana magana cewa wancan da muka biya na farko na ɗari biyar da sittin da hudu mawuƙufi ne kamar yadda albani ya a bishatul masali ya fita da shi mawuƙufi ne dama maganar ba a ce annabi ne ya faɗa ba maganar ko ta ba mu da matsala da ita shi kuma wannan wannan ibnu zuma ubaidullahi shi ya ba hadisin matsala an gane ku shi ya ba hadisin matsala kamar yadda ne miskatul masaje ya fitar to hadis babi na karshe babu man adama akan lahu fillah babu da yake magana akan duk wanda ya ciyar da dan uwansa dan Allah dan uwansa dan Allah حدثنا سليمان أبو أبو ربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد اللي عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي قال تخابش ما عن علي حديثي موقوف ko da ka ji sun ce da ibul islam to amma kale yake la ana jima'a nafaran min ikhwani yace in tattara wasu tawaga nafar shine kaga wa tarafna ilayka nafarun min al-jinn daga ɗaya zuwa tara ko qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn nafar shine wannan yace in tattara mutane daga ɗaya zuwa tara mutum biyu ko uku ko hudu yace ala sha'in a kwano guda auta aini ko kwanuka biyu min da'amin na abinci ahabbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni min an akhruja ila suqiku yace dan fita kasuwar nan taku in tafi kasuwar nan taku fa oh sai karaka ba in sai bawa in san yan tajiya fa alkayi a wajena me yasa saboda abincin ya fi wannan yan tabawa cin abinci ka ciyar da wani sai na ali yace daidai sai bawa a yan ta ka duba ka ga yadda Allah yake yaban yan tabawa fakku raqaba irin wurare da dama da za a ce abu na farko da mutum zai fara wajen kafara ya yanta baiwa ko bawa amma yace a gurin sa da yaje ya ciwo bawa ya yanta gwara ya ciyar da wasu mutane a wurin saboda girman ne wato ciyarwa to mun tsaya daidai ma kenan saboda babu mutan da zamu tashi suna da alaka da juna zamu tashi babu helpful